أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد وتنشد hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau za mu tashi a cikin suratu jasiya a wannan majalisi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banu fandure daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar za mu tashi farkon suratul jafiya zuwa abinda allah maɗaukakin sarki ya so allah maɗaukakin sarki ya wani jagora ina ganin idan ban manta ba mukan fara da gabatar da sura kafin mu shigo cikin tafsirin sura haka ma wannan sura za mu gabatar da wasu muqaddimat muqaddima na farko bayani akan suna da wannan surar take da shi wannan surar sunanta suratul jathiya kan mu manta akwai surorin da suna da suna fiye da ɗaya akwai sura mai suna biyu uku fiye da haka akwai kuma surar da suna ɗaya take da shi kuma da ya tabbata to wannan surar tana da sunaye kamar yadda wasu maluma suka ambata sunanta dai wanda ta fi shahara da shi shine suratul jafiya imam suyuti alamadaukin sarki ya kara masa rahama ya ce ana ce da ita suratul shari'a a cikin littafin sa al-itqan ana ce da ita suratul shari'a ko kuma suratul jatiya saboda Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr kinan tana daukan sunan suratul shari'a wasu malaman tafsiri suna ce da ita suratul dahr suratul dahr dan Allah ya ambaci wannan kalma a ciki inda kafirai suke cewa ma yuhlikuna illa ad-dahr kinan suratul dahr sune masu aqidar dahr ma'ana dahriya masu aƙida na zamani wayanda su in ka ganka duniya lokaci ya zo da kai in ma ka wuce lokaci ne ya wuce da kai su aƙidan su kenan shine suke cewa ma yuhlikuna illa da Allah ya samu dace muqaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan sura wannan sura makkiya ce a ijma'in maluma kamar yadda ibn atiya ya hakaito ijma'in malamai da imamul biqa'i da sauransu sun ce wannan sura sura ce makkiya sai dai akwai wata aya daga cikin ayoyin wannan sura wanda wasu malamai suna ganin madaniya ce fani alamar dokin sarki kullum ladina amanu ya firu lilladina la yarshuna ayyama ba aya ta farkon shahi na biyu a cikin wannan sura muqaddima na uku bayani akan adadin ayoyin da wannan sura take da shi tana da ayoyi 37 tana da kalmomi 480 tana da harafi 2190 kenan wanda Allah ya bashi ikon karanta wannan sura yana samun adadin lada mai yawa don Allah zai ba da goma in yi daya walhassanatu bi ashari amsaliha Allah ya mana shakura surar da ta gabace mu shi ta ce suratul dukhan tana da alaka da wannan sura ta hanyoyi da dama hanya na farko inda suke halakantuwa da junansu wajen farawa kowace daga cikin surorin ta fara ne da kurman baki in ji bahaushe huruful muqatta'a kowace ta fara da hamim kaga alaka ce sannan na biyu kowace daga cikin wannan sura ta fara bayani ne akan jinjina wa alqur'ani yabon alqur'ani can wal kitabul mubin nan kuma tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim a cikin surar guda biyu kowace akwai alkawarin azaba ga kafirai surar da ta gabata Allah maɗaukin sarki ya ce yau mana ƙashir batshatar kubra a wannan sura Allah ya ce wailun li kulli affakin athim kaga a kowace sura akwai bayanin nau'in wa'idi na azaba da Allah ya makafirai sannan a kowace sura akwai bayanin halittar sama da ƙasa za ka ga wurare za mu Allah yana yin bayani akan halittar da ya yi sama da ƙasa ai aya ce mai girma wadda tana ɗaya daga cikin ayoyin da cikin sauƙi yana sa mutum ya imani don halitta ce wadda in mutum yana da hankali na ƙwarai in ya kalli samai da kasai ya cancanta ya miƙa waya ya gane cewa wanda ya wannan abin shi ya cancanta abota masa Allah maɗaukin sarki ya samu dace. sannan kowace daga cikin surorin suna yin bayani akan wauta ta mushirkai game da abubuwan da suka kasancewa suna faɗa gane ko dan a wannan sura an yi musu bayani akan lahira ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina su ba su da wata hujja sai da su ce inda gaskiya ne tashin kiyama da an zo da iyayensu sannan a waccan sura ce fa'to bi arba'ina in kuntum sadiqina duk dai wannan bayani ne da yake alakanta wannan sura da sura ta gabace ta bayani na biyar akan abubuwan da sura take karantarwa za mu ambaci wasu kaɗan daga cikin abin da surorin sura take karantarwa na farko sura tana bayani akan as-sana'u 'ala al-qur'an wal isharati ila ayati llahi المبثوثة في الكون سورة ذات كرن تدم يبود الله يما القرآن من كرمة da kuma nuni zuwa ga ayoyi na Allah wanda suka wasu ko ina cikin duniya ka duk abin da zaka gani na idonka da zai gwada ma duka halitta ce ta Allah wannan sura za ta yi ma ishara akan cewa in ka gado wani abu ka koma ma Allah da ya yi shi dan ya isa a koma zuwa gare shi sannan wannan sura za ta yi bayani na wani ɓangare janib min ni'amillahi ta'ala ala khalqihi za ta yi bayani wasu ɓangare na nemomi da Allah ya dayi mu bayansa sannan za mu ji taujihi da Allah ya mu'annabinsa bitamassuk bi hada din cewa ya rike wannan addini ko da ya ga wasu yin sako-sako da shi to ya rike shi kada ya wasa da shi sannan za mu ji hikaya da Allah yake kawo muna na daga cikin wasu maganganu da kafirai suke yi sura kuma za ta ba mu bayani akan halaye na alkiyama abubuwan da za su faru a tashi alkiyama da ƙarshe sura za ta kare da yaba wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda shi ya yi kowa kuma komai yana hannunsa ne Allah maɗaukin sarki ya muna jagora Allah ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai cin kai hamim Allahu a'lam bi muradihi bi zalik mun ka ce yana daga cikin huruful muqatta'a wa inda da yawa daga cikin maluma suka ce tahaddi ne Allah yake yi da shi cewa su kafirai larabci suke yi yaran su ne in sun isa su ɗauki harfa irin wa'annan sun wasu zo da irin wannan amma yayu ba zai yi ba Allah ya riga ya gaya muna in dai har wayanda suka wuce fa in lam taf'alu walan menene walan taf'alu in dai har wayancin ba su kuma ba za ku iya har duniya ta ne Allah madaukin sarki ce tanzilul kitabi wannan littafi sabkakken littafi ne min Allah daga gurin Allah subhanahu wataala al-aziz Allah wanda yake mugwayi ne al-hakim kuma wanda yake mai hikima ne malamai suka ce alkitab shi ne abin da yake a haɗe al-mujma wanda an ka tattara shi wuri guda da Allah ya ce min Allah daga wurin Allah min a wannan guri ibtida'iyya ce ma'ana farkon sauko alkur'ani tun daga asalin magana qur'ani daga gurin Allah ne kina abu ne mai girma abin da aka ce ma wanga daga gurin Allah ne direct tsakanin qur'ani da ubangiji babu wani shamaki kawai Allah ya ciro magana sani ya aiko ta zuwa ga manzon Allah aka ce da jibril ga sako ka kai wa manzon Allah kinan qur'ani ba abun wasa bane wasiƙa ce babba mai ƙarfi sannan ta zo zuwa ga manzo shi kuma ya faɗa ma al'ummarsa yanzu mu wannan saƙo da muke saurare muke karantawa mun samo shi ne daga wurin manzon Allah manzo sallallahu shi kuma jibril ya zo mai da shi shi kuma jibril Allah ya aiko shi da shi abun wasa ne ba abun wasa bane shi yasa Allah ce tanzilul kitab min Allah daga wurin Allah subhanahu wataala duk abin da ya sa an kace daga gurin Allah ne to kina ya kamata mutum ya san cewa ba abin wasa bane ba a yin sakaci da shi inna fis samawati wal ard Allah ya ce lalle a cikin halittar samai da kasai da kake dubawa ka gani la ayatin lil mu'minin ayoyi ne ga masu imani ayat bi ma'ana alamat alamomi da kuma hujjoji kamar yadda Allah ya ce inna ayata mulkihi aya ma'ana alama to kallon halittar samai da kasai a cikin dibin da za ka yi zuwa gare su akwai alamomi amma fa ka soyi lilmu'minina ga wa'inda suke imani da Allah subhanahu wata'ala sannan ga wasu abubuwa da za ku kalla su zame muku aya wafi khalqikum kuma mutane a cikin halittar da Allah ya yi muku shi ma akwai aya annabi adam an yi shi ne daga ƙasa a ɗibi ƙasa a maida ta mutum akwai aya sannan aka canza ko kuma ana yin ku daga ɗigon maniyi akwai aya ɗigon maniyin nan a canza shi ya koma gudan jini gudan jini ya zama gudan tsoka gudan tsoka a mai da shi jinjiri a hito da shi har ya gan ana kula da shi akwai aya wanda yake wannan aiki in ka kalla ya kamata ka imani da shi sai sai Allah ce wa fi khalqikum a cikin halittan ku da ma Allah ya shi ma akwai aya ya kamata mutane su kalla su yi imani wa ma yabuthu min dabba da kuma dukkanin abubuwan da suke tafiya a bayan ƙasa masu takawa kun gane ko mana duka halittun da Allah ya yi watsa su a bayan ƙasa suna taka ƙasa dukkansu ayatul liqaumin yuqinun su ma alamomi ne ga mutane waɗanda suke sakankancewa ga al'amarin Allah al-yaqin malamai suka ce shine ilman mutamakkinan ilman mutamakkinan min nufusihim ya zama suna da ilimi wanda ya tabbata a cikin zukatansu la yukhalituhu shakk wanda babu shakku a cikinsa ya zama ka yadda ka baka ma shakkun Allah ne wa'annan abubuwa to shine kana da yaqini amma duk lokacin da kake da abu a zuciyanka baka sakin kance 100% ba to baka da yaqini kenan kenan ka kalle yadda Allah ya yi ka ka kalle yadda Allah ya yi abubuwan da suke tafi a bayan ƙasa aya ne ga masu kankanci a gaba da lamarin Allah kaga da Allah ya ce da dukkan abubuwan da Allah ya watsa suna tafiya a bayan ƙasa ba a ce mutum shi kaɗai ba da Allah mulkin sarki yake cewa wa ma yabuthu min dabbatin haka ne ko sa'annan da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki yake sanya su yake watsa su masu tafiya a bayan ƙasa da ƙafafuwansu Allah ya ce ayatul liqaumin yuqinuna ayoyi ne ga mutane masu kankanciya game da al'amar Allah kaga nan mutane sun shiga ciki dabbobi sun shiga ciki kwari ƙanana sun shiga ciki Allah ya ce wannan aya ne dan ka je gona kaga inda tururuwa take yawo ko da nawa ne Allah ya sani kuma wannan ta gona ka kenan ba ta gona wani ba za ka ga tsuntsaye tawaga tawaga tsuntsayen ma kala kala za ka ga awakai iri-iri Allah ya ce kallon wannan abin kasan aya wani na yi su ikhtilafin laili wan nahar yana daga cikin aya yadda yini da dare suke caccanzawa ikhtilafin laili wan nahar sabanin dare da yini nan saban da ake samu ba yau ayi dare ba gobe ba ayi a'a canjin da ake samu wani lokaci zaka ga yini ya fi tsawo wani lokaci zaka ga dare ya fi tsawo wai canjin nan da aka samu ba ba sani ba ne an sani haka Allah ya sani kuma an rubuta ran kaza da watan kaza ga abin da zai faru ran kaza ga watan kaza ga abin da zai faru wama anzalallahu minas sama'i min rizqin haka ma abin da Allah ya saukar da shi daga sama na arziki arrizqa anan ana nufin algayt ruwan sama haka ma ruwan da Allah ya saukar daga cikin daga sama su ma aya ne mana malamai suka ce an ce ma alma'u risk a nan itlaq majaz mana nan majazi ne ba haƙiƙa ba min babu itlaqin musabbib wa iradatus sabab ana nufin abinda zai zamo dalili na faruwar sababin abinda ake so shi ruwan an ce da shi arziki ne saboda shine a sababin samun arziki don kuna da wadatar ruwa sai ku ga arziki ya samu shi yasa an kace da ruwa shi kanshi arziki ne dan sanadiyyarsa ake samun arziki kun fahimci Hausa wani ya yi min kyauta ta kuɗi alhalin ba kuɗi ya baka ya baka kayan kuɗi ne wanda ya baka kayan kuɗi ya baka kuɗi dan me sai ka sai da ka samu kuɗi ko ba haka bane in ba ku da abinci kun ka samu ruwa sai ku samu abinci kenan ruwa ya zama arziki dan sanadi ne na samun arziki to na abin da Allah yake son mu yi iltifati an za zuwa gare shi su ruwan ya aka aka samar da su ina suke ajiye daga ina aka sako da su kuma aka kula da shuka kaɗan-kaɗan har ta kai da shukar ta kai aka gane ba mu da buƙatar ruwa aka janye ruwan yanzu ina suke ta suna gurin Allah shin wannan ba wa'azi ba ne gare mu aya ne da mun buƙaci ruwa lokaci sai ga ruwa sun zo wa yake kawo su to shi yasa Allah yace yana daga cikin ayoyi nasa mutum ya rinka duban ruwan sama da yake zama sanadiyar samun arzikin sa sai ƙara imani da Allah shi yasa Allah yace ikhtilafil layli wan nahari aya ne ga mutane dan su gane akwai Allah canji da ake samun tsakanin yini da dare wama anzalallahu minas sama'i min rizqin haka ma aya ne na abun nan da Allah ya saukar na ruwan sama daga sama ya zama sanadiyar arziki fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha Allah subhanahu wata'ala ya raya kasa bayan ta mutu kun gane ko wa tasrifir riyah da caccanzawa na iskoki na iskoki ba aljannu ba iska mai kadawa wannan abubuwa dukkan su ayatul liqaumin yaqilun ayoyi ne ga mutane masu hankali ku yi wacaccen zawa iska da kaji iskan hadari ka sani ko kana ɗaki ka ji iska ta sai ka ce hadari na ya taso sau da ba ɗaya yake da iskan da ake a lokacin hunturu ba iskan da ake lokacin zahi ba ɗaya bane da iskan da ake a lokacin damana iskan asubahi bai zama ɗaya da iskan in rana ta faɗi ba iskan da ake yi don ya tafiyar da jiragen ruwa bai zama ɗaya da iskan da yake tafiyar da jiragen sama ba haya ne don wa Allah ya wayan abubuwan don mu ne inda Allah ya iska kala ɗaya sai mu halaka sai mu mutu bai yanzu nan ne da muke zaune oxygen ɗin da muke shaƙa shi ya dace da kayan ciki sai su fitar da gas carbonic shi kuma shi ya dace da abubuwan da waje. isa iskan da fatan jikinka yake so ba shi hanjinka suke bukata ba iskan da gashin jikinka yake so ba shi ne iskan da sauran jikinka yake so ba iskan da kai kake so ka rayu itatuwa ba iri ne suke so su rayu ba to abin tambaya don a canza wa'in na iska nawa kake biya a yi mashi to kana biyan wani abu ne amma tun da ka zo duniya ake kula da kai har ka koma ga Allah amma kun bai hana wata rana mutum ya ce shi mi Allah ya mishi ka gane Allah yana da haƙuri da mutane shi yasa Allah yake cewa ku duba wa'annan abubuwa aya ne kenan duk lokacin da kake ganin na rasa kaza to ka duba kuma me ka samu haka ake analysis na samu kaza na rasa kaza da abin da na samu da abin da na rasa wa yafi abin da na samu yafi yawa an bani lafiya an bani ji an bani gani an bani kwanciyar hankali da iska ina shakawa kyauta ina tafiya saman kafahuwa na wani bai da kafahuwa amma yau da je kasuwa ban sai da komai ba mun gane misali go to yanzu eh baka sai da komai ba ai baka ji dadi ba ko yau na ina ban ci komai ba baka ji dadi ba to sai ka zo ka auna da wannan abin da na samu da wannan da ban samu bai wani nahi wanda na samu ya yawa sai ka ce alhamdulillah amma lokacin da duka lalaba ka ji aljihun ka ba komai sai ka ce wallahi gari ya zahi a harkan nan sai dai yadda Allah ya mu ko mun yi mu Allah wani laifi ne to bai ma bane ya yi maka mana amma ne ka gode wa Allah Allah yana yi muna Allah mun gode ma Allah ka kara mana Allah ya ce tilka ayatullah dukan wa'incan abubuwa tilka bi ma'ana hadihi wa'inna abinda muka ambata muku dukan su ayatullah ayoyi ne na Allah mana alamomi ne da ke nuna hakika ne akwai wanda ya wa'inna abubuwa natluha alayka bil haqq muna karanta masu da gaskiya kenan nan sai zama abu biyu kenan ayatullahi allati tuqra hiya ayatullahi shar'iyya wa ayatullahi al-mushar ilaiha ayatullahi al-kawniyya abin da muke karanta ma a yanzu na ayoyi na shari'a muka bayyana ma wa'ancan ayoyi kenan da ayoyi al-kawniyya kun gane ayatullahi al-kawniyya abubuwan da sun kasance kana gani sama ai kana ganin ta ko aya ce kauniya ƙasa ma kana ganin ta aya ce kauniya ga dabbobi nan suna tafiya kala-kala ayoyi ne na Allah kauniya kai kanka kalli jikinka sama da ƙasa aya ce kauniya an fahimci Hausa to yanzu waɗannan da muke karanta muku aya shar'iyya ne ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza Allah ce duk waɗannan ayoyi da muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun shin da wani zance ne bayan alkur'ani kun gane ku da ayoyi na Allah da suke cikin alkur'ani za su yi imani mana wanda ya karyata aya ta Allah ya karyata maganar Allah a cikin alkur'ani wani labari ne za a ba shi ce gaskiya ne shine tambaya fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun shin da wani zance ne za su karyatawa eh da wani zance ne za su yi imani bayan sun karyata Allah da ayoyinsa akwai wani zance da za su karyata wanda ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli yadda Allah ya yi shi ya kalli dabbobi bai ce alhamdulillah ba wani labari za ka bace ce ma alhamdulillah ya ta zama masu hankali na hakika wailun li kulli affakin athim Allah subhanahu wata'ala ya ce banin azaba ya tabbata ga dukkan wanda yake mai yawan ifkuni malamai suka ce al-affak huwa kathirul ifk وهو أشد أنواع الكذب شيني mafi nau'in mafi tsanani da muni na ƙarya ƙarya nau'i nau'i ce daga cikin nau'in ƙarya akwai al'ifk ka ƙirƙiro abu ba a yi baka ce an yi ka kuma rantse ka ce haka ne kaga ai ƙarya ce ko to kaga ta yi muni akan abin nan yanzu misali mutum ne ce wani da Allah in ka zo ka gaya ma wani ina zuwa ko da kun karu sai ce ka gaya mai sai ka ce ka gaya mai kun ba gaya mishi ba gaskiya ka gaya mai ko ƙarya ne ƙarya ne mutum ne ya haɗu da kai sai ce da kai wane eh wane ya ce min kai ba ka da mahaifi kai ɗan fili ne alhalin ba ku haɗu da wancan gaskiya ya faɗa ko ƙarya ne su biyan nan da sun yi kada ko ba su yi ba ƙaryawa ta himo ne sai ta ba zai ce al'ifk shi ne a shaddu anwa al-karib shi ne mafi nau'i mai tsanani na ƙarya al'athim shi kuma wanda yake mai yawan zunubi ne mai yawan sabon Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah ya ce azabun min Allah wa halak li kulli kadhib kathirul ithm ma'ana mai yawan zunubi mutumin da yake yawan sabon Allah wailul li kulli affakin athim banin azaba ya tabbata ga dukkan wanda yake mai yawan ƙarya ne ko mai yawan sabon Allah ne yasma'u ayatin lahi tutula alai yana fajin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ana karanta masa ya jiya ya gane fin mai sirru mustakbiran sannan ya dage yana mai girman kai ya bin Allah da abinda manzo ya zo da shi ka allam yasma'aha kamar dai bai ji wannan ayoyi da ake karanta masa ba fa bashirhu bi azabin alim shi irin wannan mutum Allah ya ce ka yi masa bishara da azaba mai tsanani gane ko bishara so da yawa ana yin amfani da ita ne akan labarai wayanda suke faranta rai ana amfani da wannan kalma na bishara akan labarai wayanda suke menene suke faranta rai amma wani lokaci akan yi amfani da bishara akan labarai wayanda ba sa da daɗi yanzu kamar nan da Allah ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi kaga bishara ne wanda ba ta faranta rai ko ba haka bane kinan ko ina ana yin itlaqi da bishara amma ba haushi in ya zai ci ma wani albishiranka me zai fara fado ma a rai abin zai fara fado ma da rai alheri wannan fil galib fil galib kun fahimci Hausa amma ana iya an zai ci wani albishiranka sai shi ka ce goro ai mota ka ta faɗi kuma ta ƙone ba bishara ba ne amma ba mai daɗi ba haka yana iya faruwa wa idan adima min ayati na shay'an idan ya fahimci wani abu daga cikin ayoyinmu na alkur'ani kun fahimci wasa ma'ana idan balagahu kenan shay'un in wani abu na alkur'ani ya zo masa ya jiya ittakhadha huzwan sai ya riki ayoyin mu abin yi ma isgilanci ulaika lahum azabun muhin lace wa'annan suna da azaba mai wulakanci azaba na wulakanci ba wulakancin da ya kai a sa mutum wuta yanzu mutum da ya kalle ka ka warge mu ka tsada kan sai ce ustaz kenan an ga nan kana kana kasa kowa sai shi dariya ba isgilanci bane ko an hada kai kabar game sai shi dariya ba irin wannan jama'a ba a yi ma addini izgilanci akwai wanda an yi musu wa'azi sun gane amma sai suna yi izgilanci ga masu imani dabi'a ce ta kafirai mi wara'ihim jahannam Allah ya ce a gaban su akwai jahannama ma'ana jahannama tana can tana jiran su kun fahimci Hausa malamai suka ce wara' min alfazil addad min alfazil addad tana daga cikin lafuzza da ke ɗaukar ma'ana bi ko sama da haka ana da iya cewa wara ya zamanto amam sannan kuma ana iya cewa wara ya zama khalf ana amfani da wannan kalma ko ina an fahimci Hausa shi yasa Allah yake cewa min wara'ihim jahannam a gaban su jahannama tana zan tana jiran su kenan nan wara bai ma'ana amam ba ana nuhin baya ba an gane misali ko Allah ya mana jagora wala yughni anhum ma kasabu shay'an abinda suka tara a duniya ba zai amfana musu komai ba dukiya da wani matsayi inda ba abi Allah ba ba zai amfana musu komai ba mun gane ko shi sallah cewa ma yughni anhum min algana algana bi ma'ana annaf amfani wasu muna da algana muna da algina algina'u shine abubuwan da suke ɗaukar hankalin mutane kun fahimci hausa shine abubuwan da suke mutsariba abubuwan da suke ɗaukar hankali kayan wasa kayan kiɗe-kiɗe shine algina amma algana'u shi kuma annaf amfani yana da bambanci da algina kasa akwai algina akwai algana akwai algana'u akwai algina'u algana'u annafu algina'u sune al-ashya'u al-mutayyiba abinda suke dauka hankalin mutane kayan kiɗa kenan sannan muna da algana algina diddul faqar kenan wadata kenan gane ko sannan akwai algana al'iƙama fi makani mutum ya tsayo a wani wuri Allah maɗaukin sarki ya samu dace nan dai abinda Allah yake son ya mana ishara da shi su dai waɗanda ba su bi Allah ba in sun mutu min wara'ihim jahannam a gabanin su akwai wata jahannama tana jiran su wala yughni anhum ma kasabu shay'a duk abinda suka tanada a nan duniya suka aikata suka tsare ba zai amfana musu komai ba wala mattakhadhu min dunillahi awliya haka ma abinda suka rike a matsayin allola kuma bayan Allah ba za su amfana musu komai ba gumaka ba za su amfana musu komai ba in wasu mutane ne kan rike kuma bayan Allah in dai ba Allah ka bai ranar lahira ba abinda za su amfana maka walahum azabun azim suna da azaba mai girma a ranar lahira Allah madaukin sarki ya kare mu hadha hudan Allah ya ce hadha bi ma'ana hadha alkitab wannan alkur'ani wanda Allah ya saukar da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudan ai hadin ila tariqil haq yana shiryar da mutane ne zuwa ga hanya ta daidai ina shiriya take shine alkur'ani wanda ya rike alkur'ani ya shiri wanda ya saki alkur'ani ya bace kawai shine babu amsa wa ya faɗi wannan Allah ya ce hada bi ma'ana hadal kitab wannan littafi da kuke gani hudan bi ma'ana shirya ne yana shiryar da mutane zuwa ga hanya ta daidai walladina kafaru bi ayati rabbihim wa'inda suka kafircewa ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim suna da azaba mummuna mai radadi kun gane ko azaban sayyi muje suna da azaba mai radadi ma'ana mummuna mai radadi inna lahum azabun min rijis ay azabun sayyi suna da wani nau'in azaba na muni alim ko mai radadi ne Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yanzu duka in mun ka tsaya anan muka koma can baya duka wa'incan ayoyi da muka ambata shimfiɗa ne game da abin da surar take ɗauke da shi na saƙo halittar sama da ƙasa ayoyi ne ga masu imani halittar ƙasa sabkar da ruwan sama duka ayoyi ne a zubo ruwa daga sama ƙasa ta rayu ta fidda abin da yake cikinta na shukoki aya ne ko ba haka ba ne don a nuna ma wanda zai iya yin wannan zai iya tayar da mutum bayan ya mutu kun fahimci hausa sannan abin tambaya wayancin abubuwan da aka yi da ma wasu abubuwa da ba a ambata ba duk an yi su ne don wa an yi su ne don mutane 'yan adam to shi ne sai Allah yake son ya bayyana mana wasu daga cikin manyan ni'imomi da ya mana ya ce Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra Allah shine wanda ya hore muku teku litajri al-fulku fihi bi amrihi don manyan jiragen ruwa da ma ƙananan su rinka yin tafiya cikin ruwan teku bi amrihi da izinin Allah. Wali tabtaru min fadlihi don kuma ku samu ku nemo arziki daga cikin falala ta Allah, wala allakum tashkuruna don kuma ku gode wa Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan ni'ima da ya muku. Kaga wannan ishara ce ga masu hankali. Na sha yi muna ishara, wanda duk yake zuwa bakin teku, na daidai tambayar farko da za ka yi. filin da an ka keɓe don a zube ruwa a can dala hektar nawa ne na da misali ko ruwan su kuma tano nawa ne ko litir nawa ne kudibu jirgi girmansa zai shiga cikin ruwa ya tafiya ba ya yin komai amma kai inda za ka sare sai dai ka zamo abincin kifi wa yake rike da kifi wa yake rike da jirgin ruwan Allah wannan hidima so ake ma'aita mutane 'yan adam yanzu in ka yi command ba ka iya ɗauko hanga cikin jirgin sama sai dai a turo su ta jirgin ruwa duk ƙasar da zai zuwa sannan ya zo na Allah ba hidima ba ce Allah yake mana ai ya kamata mu gode masa amma duk da haka bai hana mu ce Allah bai muna komai wallahi Allah ya muna komai mun gode ma Allah Allah subhanahu wataala ya ce Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra Allah shine wanda ya hore muku teku litajriyal fulku fihi bi amrihi na'am kuna magana ne litajriyal fulku fihi bi amrihi don jiragen ruwa su rinka tafiya a cikin teku bi amrihi da izinin Allah walitabtaghu min fadlihi sannan kuma ku samu ku nema nau'in abubuwa na arziki daga cikin falalar Allah subhanahu wataala fala'allakum tashkurun kuma dan ku gode wa Allah a bisa wannan ni'ima da ya muku wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya yassare muku dukkan halittun da suke cikin sammai wa ma fil ard da kuma halittun da suke cikin ƙasai jami'an min dukkan su daga gurin Allah ne subhanahu wata'ala an fahimci Hausa duk wani abu da kake gani duk waɗannan ni'imomi falala ce ta Allah da kyautata wasu ba wani abu a bayan ƙasa ko a cikin sama wai da wani na yi shi a Allah na yi shi kuma ya yi shi ne don mu jirgin sama ina yake yana sama ne ko yana cikin duniya ne waye shi mota da muke hawa waye ta climatizar da muke shiga waye shi benti waye shi duk wani abu da kake gani frequencies din da aka yi amfani da su don a yi wani abu Allah ne ya sanya su a cikin ƙwaƙwalwar kowaye aka samu aka yi wannan abu ashe samar da frequencies din yin abubuwan ya yi ban da kasancewar abubuwan ɗazumi muna ishara ko ba haka ba ne na ce idan ka kalli sama ka kalli ƙasa ba wannan zai fara birge ka ba ya aka yi tunanin sama da ƙasa su kasance tukuna don duk abu ba a yin shi a aikace sai an zana shi a cikin tunani sannan ya faru yanzu kana son ka yi mota dole sai ka tunanin to in zai yi mota kaka na za a yi ta a ya kamata in zan yi in yi kaza in yi kaza in yi a to shi ke sai in ka same ta cikin kai sannan ka yi ta to kafin ta samu samuwan nata ya yi wahala akan kera ta to san mota kenan ba to balle san mai da kasai Allah ya ce dun yayi wannan yanayin hidima saboda mu ne ashe ya kamata mu gode musu ko ba haka bane Allah muna godiya ga abinda kai mana ni'imomi Allah ya ce qul lil ladina amanu kace da waɗanda suka yi imani ya rasulullah yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su kawo da kai su kyale ga duk wanda ya muna na eh mun yi shi ko mu maimaita ko wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi ko mun hore muku abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai jami'an min ko dukkan wa'innan abubuwa daga gurin Allah ne da wannan ne malamai suka ce asalin komai halas ne sai dai abin da Allah ya ce ban da shi ban da shi ban da shi kuma komai ka gani an yi shi ne dan dan adam duk abin da Allah ba san adam shi amfani da shi sai a ce mai ban da kaza ban da kaza ban da kaza shi sa annabi adam lokacin da aka shiga da shi gidan aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi wa kula minha ragadan haifu shi'tuma ko ba haka bane amma wala taqraba hadhihi shajara fatakuna menene min az-zalimin komi ku ci kawai bishiyar nan ka kusance ta dan in kun kusance za ku kusance daga cikin azzalimai shi dan ya samu abin da yake su fa azallahum ash-shaytanu anha fa akhrajahum mimma kana fi kun je da an kai to haka dukkan abu in an tambayka me al-asarin halas ne ya zama haram suka ce ya zama haram ne saboda dalili kaza amma duk abubuwan da Allah ya dan bayansa ba ka haramta su sai da dalili Allah ya samu dace inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da suke tunani game da menene game da ayoyin Allah ay yatafakkaruna fi ayatillah akwai aya ga mutanen da ke tunani game da ayoyin Allah Allah ce kullin ladina amanu ya rasulullah ka ce da waɗanda suka yi imani tare da kai yakfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah yakfiru ay yatajawazu su kawo da kai amman asaa ilaihim game da duk wanda ya muna na musu min al-kuffar daga cikin kafirai wasu malamai suka ce wannan aya kafin a ba da izini akan yaƙar kafirai kafirai suna cutar da musulmai sai Allah ya ce da manzansa ku yi ta hankuri in an taka ku ku jaye kafanku in an yi muku kaza ku yi hankuri amma fa suwa ne ke muku haka su ne allazina la yarjuna ayyam Allah su ne waɗanda ba su damu da lada ba ko kuma ba su damu da zunubin da sun kai ba ma'ana waɗanda ba sa ƙoƙari su yi aikin alheri don su samu lada a lahira kuma ba su jin tsoron su aikata sabon Allah don su kauce ma azaban Allah a lahira su ba ruwansu su ne alladina la yarjuna ayyam Allah ma'ana wanda ba sa bukata hisabi kuma ba sa tsoron shi Allah madaukin sarki ya mana jagora an gane misali ko shi yasa wasu malaman tafsir suka ce الذين لا يرجون أيام الله أي الذين لا يبالون بنقمة الله ولا بنعمة الله ba ruwansu da azaban da Allah zai yi musu ko kuma ni'imar da Allah zai yi a musu kahirai kenan amma dai Allah yake cewa litujza liyajzi qauman ko bima kanu yaksibun Allah dai zai saka wa mutane waɗanda suka yi ma'ana zai saka mutane da aikin da su kusance suna aikatawa nan kawon bi ma'ana alkufar kenan su dai kafirai Allah zai saka musu da wannan mummuna abu da suke muku inda siyaki na aya bayani ne akan cutar wanda kafirai suke mun masu imani sai Allah ya ce da manzonsa qul lil ladina amanu kace ma waɗanda suka yi imani da kai yakfiru su kauda kai su kyale lillazina la yarjuna ayyam Allah ga mutanen nan da ba su neman su dace da kwanaki na Allah kwanaki na Allah shine wanda ba sa son su dace da sakamako mai kyau a ranar lahira wanda ba sa tsoron su hadu da azaban Allah a ranar lahira yace to ku kyale su duk dai abin da suka yi li yajzi qauman bima kanu yaksibun Allah zai saka wa kafirai game da abin da suka cince suna aikata wannan muni amma kuma yana ɗaukar ma'anar kowane mutum abubuwan da suke ranar alkiyama za a saka musu da abin da suka kasance suna aikata man amila salihan fa li nafsihi wanda ya aikata aikin kwarai to yayi ma kansa ne ma'ana sakamakon yana dawowa ne a kansa wa man asaa fa alaiha wanda ya munana a cikin aikin sa to akan mummunan aikin nan za a yi masa hisabi ثم إلى ربكم ترجعون sannan ku dai mutane ga ubangijin ku ne za a mayar da ku ranar tashi alkiyama kowa zai koma ga Allah ne walaqad atayna bani isra'ila alkitaba Allah yake ce haƙiƙa mun baiwa bani isra'ila littafi nan jinsil kitab jinsil kitab jinsi na littafi nan ba a takaice a ce littafi kaza ba ma'ana an ba su attaura kitabu ne an ba su injila kitabu ne an ba su zabura kitabu ne an fahimta musa mana mun sauka da littattafai da yawa a cikin mawa a cikin banu isra'ila inda suna da annabawa da yawa wal hukma sannan kuma muka ba su menene hukunci shine alfaslo bainan nasi shine rarrabewa game da abubuwan da mutane suka aikatawa bi hukumi ha da hukunce hukuncensu wanda duk ya dace a yi musu sai a yi musu wannubuwata kuma mun ba su annabta ma'ana mun ba su mafi yawancin annabawa daga cikinsu ne inda duk mafi yawancin annabawa daga zuriya annabi ibrahim ne kenan mun ba su annabta kuma mun ba su littattafai da kuma hukuncin yadda za a yi hukunci da rarrabewa tsakanin mutane sannan warzaqnahum min at-tayyibati mun arzitta su daga daɗaɗan abubuwa nau'uka na abubuwa daɗaɗa duka mu'azita su da wannan faddalna kuma alal alamina muka fifita su akan mutanen zamaninsu a wancan zamani Allah ya fifita banu Isra'ila akan kowace al'umma sai dai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi sai da mutu Allah ya fifita su akan sauran al'ummomi an fahimta wasa Allah madaukin sarki ya samu dace wa atainahum bayyinatin min al-amr Allah madaukin sarki yake cewa mun ba su hujjoji min al-amri ko mana abubuwa da suke taudihin al'amarinmu zuwa ga mutane aiwa atainahum dalail tuwaddihu al-haqq min al-batil ana mun ba su hujjoci waɗanda suke rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya shine wa atinahum bayyinatin min al-amr mun ba su hujjoci da suke waddahi suke yin bayani tsakanin ƙarya da gaskiya amma fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum ba su yi sabani ba game da wa kenan game da abin da Allah ya ba su illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu da hujjoji abinda suka sani ma'ana ba su sabawa ba sai da annabi Muhammad ya zo musu bagyan bainahum saboda mi zalunci a tsakanin su ta hassada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi sabani suka ɓoye gaskiya saboda kwaɗayin matsayi da kuma kwaɗayin abin duniya inna rabbaka yaqdi bainahum yawm alqiyamati lalle ubangijinka zai hukunci a tsakanin su ran tashi alqiyama fima kanu fihi yakhtalifun game da abun da suka kasance suna sabani a cikin sa kun gane ko abin da suka yi sabani a cikin sa a nan duniya Allah ya ce zai yi hukunci tsakanin su ran tashi alqiyama kun ga sharrin mugun malami mugun malami a cikin al'umma son zuciya yana kashi ga halaka malaman banu isra'ila suna nan suna bai da littafinsu kuma suna sane da hakikanin za a yi ko da annabin ƙarshe amma lokacin da annabin ƙarshe ya bayyana ba cikinsu ba ne girman kai da hassara sai ta hana su yin imani Allah ce to zai hukunci tsakaninsu kinan da kan wannan ya baka mamaki a ce wai malam wane ya san gaskiya ya ɓoye ai da yawa daga cikin wanda muke fama da su a yanzu da yawansu ba jahilai bane suna da ilimi amma sun gaskiya da matsayi shi yasa ba su faɗin gaskiya thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sannan muka dora ka akan hanya da kuma sunna da manhaji min al-amr na daga umarnin mu ma'ana akan abin da muka umarce ka da shi ka gane ko fattabi'ha ka bi wannan manhaji da muka dora ka wannan shari'a da muka aza ka akai ka bi ta wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kadar ka bi son zuciyar wa'inda suke ba sa da ilimi game da gaskiya ai la ya'lamun alhaqqa ba sa da sani na gaskiya to kakka bi son zuciyar su ka kyale su akan batar su ka rike gaskiyan da muka aiko ka da shi kenan idan ka fahimci sunna kada ka da muka ce ai suwa na ba sa yi a'a ka tsaya akan sunnar ka ka kyale su ko da ba sa yi wannan ba zai cutar da kai ba an gane ko ce sala ce da manzo thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sa'annan muka sanya ka muka dora ka akan hanya hanya da kuma sunnan da kake kira zuwa gareta da manhaji duka wannan yana daga cikin umarninmu wanda muka umarce ka da shi kuma mun umarci annabawa da suka gabace ka akan kira zuwa ga hanya ta daidai to kai ma da muka dora ka kan wannan hanya ta daidai fattabi'ha to ka bi wannan tafarki ka bi wannan addini da muka dora ka akai wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi son zuciyar wa'inda ba sa da sani game da al'amarin Allah innahum lan yughnu anka min Allah shay'an domin fa su waɗannan da ba su san gaskiya ba ba su iya hana ma komai game da al'amar Allah ba su iya kare ka game da azabar Allah in Allah ya tashi ma azaba in Allah ya tashi kama ka ba su iya hanawa wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd su dai azzalimai kafirai sashen su masoyi sashe ne kafiri baya kware makafiri baya an fahimta wasa haka ahlus sunna na hakika baya kware ma ahlus sunna na hakika baya duk wanda sunna ta hada ku in al'amari ya zo na gaskiya ba na sun zuciya ba abu ya zo na sunna ba na sun zuciya ba za ka ga kanku ya zamo ɗaya amma duk lokacin da kana kan sunna wanga shi ma ya ci ahlus sunna ne kuma ya fahimci kan gaskiya kake ya juya ma baya to munafiki ne ahli sunna na hakika ba arba ita sunnan manzo Allah dai ce in kai kana nan ahli sunna in mutum ya to daga America in dai ya karanci sunna ta manzo Allah kuna haduwa yini dai sai kaga kamar kun shekara goma tare da shi amma duk lokacin da mutum ya karanci sunna ya gane kai ma ka karanci sunna ka gane kuma ya je yana kyamaka to munafiki ne ba ahli sunnan kwarai bane haka kafirai ba sa kware mu junan su bisa da kaga kare suna fada dan ku kuna gani ne amma in an haɗu sai kaga ana gaisawa da juna ana gani yaya za a ga bayan ku Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya ce hadha basairu linnas wannan alqur'ani da muka saukar da shi zuwa ga manzon Allah fitila ne ga mutane hada basair kun gane ko ai basair yubsir biha an-nas al-haq ma'ana shi qur'ani da shi ne mutane za su ga gaskiya abinda yake nuna ma gaskiya to shine al-qur'ani kina hada basair lin-nas wannan al-qur'ani abun nuna wa mutane gaskiya ne wa hudan kuma qur'ani shari'a ne wa rahama kuma rahama ne da kaumi yuqinu ga mutane da suke masu kankancewa ne game da al'amarin Allah in kana lalaban gaskiya baka ga inda ta yi ba dauki qur'ani kana cin mata kuma zai nuna ma inda gaskiya take in ka bace ka rasa inda zaka yi kuma alqur'ani yana nuna ma inda zaka yi idan kana son rahamar Allah kuma alqur'ani kun fahimta wasa kenan mutum ya zo ya ce ma ka yi riko da ƙur'ani fa sai ce ma baka da aƙida baka da aƙida ya yi gaskiya? sai ce baka kan manhaji na salaf ya yi gaskiya? a bai zai san manhajin salaf ba sai ce ma ai ko ka saki su malam ne? ai baka rika abin nan abin da zai sa aƙida ka ta yi ƙarfi ba babu abin da ka sa aƙida mutum ta yi ƙarfi irin alƙur'ani ba wani littafi na duniya daga nuna ma gaskiya ƙwarƙwarƙwar sai alƙur'ani babu wani littafi da za ka riƙe ya zama ka shiryu sai dai alƙur'ani duk wanda ya fahimci ƙur'ani in dai ka gan shi ba a shirye ba to ya bi son zuciya ne amma ya gane gaskiya duk wanda ya fahimci alƙur'ani ka ce mai ai bai karanta littafin malam wala ba kai ne abba ka san abin da ya karanta ba wanda ya karanta Qur'ani ai ya kai gangaram kenan shi sala ce hada basair lin nas wannan abin nuna wa mutane gaskiya ne shi Qur'ani kenan sannan Qur'ani hudan shari'a ne amma ma'ana sanadiyyar Qur'ani zai saka shiriyu sannan wa rahma kuma shine zai saka samu rahmar Allah amma ba ga kowa ba ne kaumin yukinu daga mutane da suke sakankance game da abin da Qur'ani ya zo da shi cikin ƙulani an ci arzikinka yana wurin Allah ne in ka samu Allah ne in baka samu Allah bane ka yi kwana uku kana yi baka samu sai a ci ma wani to ko kun ka rike ƙulani yanzu gashi kwana uku baka samu ba yaya sai ka ce a'a dama ai ko ban samu wannan ba na samu wani ko ba haka bane amma in kana ɗari ɗari sai ka ce to wallahi lamarin nan ba ba sunna za a ci ba ko ba haka bane a to ka faɗi kana shakku ne ba a shakku game da alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya ce أم حسب الذين اشتركوا السيئات اشتروا بمعنى اكتسبوا شنو إننا سكا أيك تممون أيكي سنة أمان أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سزموا مزعين سدي جميل ما سو إيماني كما سنيا أيكي نقري بس زما دين جعلنا أم حسب الذين اشتركوا السيئات شنو إننا سكا أيك تممون أيكي سنة أماني an na ji alahun kallari na amalu wa amilu salihat musmaida su zamo ɗaya da wani suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai sawa'an mahayahu wa mamatu ya zamanto da rayuwarsu ta nan duniya da mutuwarsu da abin da zai biyo bayan alahira duka ya zama ɗaya Allah ya ce ba shi sa'a ma ya hukumun abin da suke hukunta ya yi muni ba ɗaya ba ne mumini a duniya har abada rayuwarsa da kahiri ba ɗaya bace mai aikin kwarai mai biyayya ga Allah har abada rayuwarsa a nan duniya ba ɗaya da rayuwar fasiki take ba to Allah ya ce yadda muka bambanta rayuwarsu a duniya a lahira ma rayuwarsu ba guda bace idan ka gane fasikan nan ka ji raɗaɗin da suke ji a nan duniya sai ka tausaya musu da Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda yayi kunna uwar shegu game da alqur'anin nan zan samu kunci a rayuwarsa ni ka ka dauka dadi suke ji mutum ya mallaki miliyar ɗaya miliyar biyu miliyar uku amma wai yana ganin bai tara kuɗi ba kai ka san dai hauka ta kama shi ai babu ina babu jin Allah bai barin mu ka samu kwanciyar hankali sai kaga ustaz sai aswaki ana yana ka yana masha Allah masha Allah ba wanda ya dame shi babu yanzu wani yana nan shi kullum bai son a gane bai da kusisi na haka yan haramun ne zai ci in kada ce zai shi da ka a ce shi bai da shi ko ba gaba ne mun sai mu waye gari da sahi mun lalaba in madan hoyo ba na ce fa ne ai hakuri ba shikenan mun to gida na mota wallahi babu mai babu mai sai dai an samu babu matsala duk da an ka samu fa ne ba ko ba gaba ne har da ba samu alhamdulillah na'am yana cikin kunci inda zai yi ma labarar yana magana ya ce koda kaga mutum yana cikin harkoki amma yana cikin fasikanci koda yana nan kenan yana cikin kunci inda zai yi ma detail na rayuwar shi kafin ya kare hawaye sun zubo maka wallahi ba daɗi yake ce yanzu ba ga munan zaune ba hankalinmu duk kwance wani wallahi ya mallaki abin da in kakkala sai kai mamaki ya aka mutum ya tara shi amma bai iya zauna a nan in yaje zai yi kwana sai kwana ya kakare shi muna ina zaria wani gidan mai ina sai da kini a wannan lokaci wani ya zo da babban mota zai sha mai almajirai sun zo suna zagaye yana raba musu kuɗi sai wani ya ce kai inda ya samu irin wannan mota sai ce ma yaro ni ma inda akwai da zan iya ta wannan mota da na hice ta kai dai ka nemi Allah ya baka kun gane misali kenan jin daɗi daban tsara abin duniya daban ku gane bambanci wadata daban kuɗi daban wani yana da komai amma bai da wadata abin bai ishe shi shin ba azaba ba ce ko kuma Allah ya baka sai ya zama an cire ma wani nau'i na lahiya ina ganin mutum ne dai amma bai da wani abu na lahiya wanda yana son ya samu wannan abin ya gagar samu shi Allah madaukin sarki ya mana shagora kawai dai ka ɗauki wannan abadan fasikai da mu'mine masu aikin kwarai a duniya Allah ce bai haɗa su ba ɗaya suke ba haka ma a lahira kahirai da musulmai a nan duniya ba ɗaya suke ba haka ma a lahira kai ku ji ba abin da Allah ce su ma yi tsammanin ɗaya ne sun yi mummunan hukunci am hasiban ladina ishtarahu sayyiati shin waɗanda suka aikata mummunan aiki suna tsammani an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat musa su su zamo daidai da waɗanda suka yi imani suka aikin kwarai sawa'an mahayahum wa mamatuhum a ce wai da rayuwarsu a nan duniya da kuma mutuwarsu duk su zama ɗaya Allah ce baya yi wa sa'a ma ya hukumu abinda masu gina hukuntawa na wannan tunani ya yi muni nan mai abin ba ɗaina ba mutum yana saman bunsuru kuna da bunsuru ko kana cikin land guruza sabuwa wai ya ce ku yi tsere da nan zuwa agares wannan kwatancin ma bai ba sai shi ne misali Allah ya sarki ya ce wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Allah ya ce shine wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai bil haqqi da gaskiya wali tujza kullu nafsin bima kasabat don kuma a saka ma kowace rai game da aikin da ta yi wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su Allah ya ce baya zalunci duk abin da kai da shi za a saka maka Allah ka samu dace lokaci yayi ko ina ganin anan zamu takaita abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada inda muka kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk